بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na Alhamis, 21 ga watan Safar, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da biyu ga watan Januwari shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Alintisar, Lissahabi wal'al, min iftira'atis samawi addal. القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير in ba manta ba mala ya ɗauko mana bayani dangane da cewa ƙoƙarin da yahudawa suka yi wajen samar da aƙidan shi'anci a duniya to ƙoƙari ne mai girman gaske wanda da a musulunci gaba ɗaya ba a san wata tafiya ta shi'anci ba kamar yadda malai mana bayani sai da aka samu wani takadari mai suna abdullahi ɗan saba shi ne ya kwai kuma ya ƙyanƙyashe kwan ya fitar da waɗannan miyagun aƙidu da a yau suka zama ma'alakakai ga al'umman annabi to mun ji cewa shi'anci a zamanin sayyidina ali abin yana bi ne daga wannan sai wannan ma'ana abubuwa ne a ɓoye-ɓoye a saƙe-a-saƙe ake ƙoƙarin sa shi an yi ƙoƙarin yaɗa wannan aƙida ne na shi'anci ta hanyar shubuha to amma abin biyar ga bayyana ba to sai malam ya ce abin ya kasu da awatta su a wancan lokaci tana da marahil guda uku ko hudu mun ji almarhalatul ula ko to sai ma ce almarhalatu thaniya marhala na biyu izharu hadhal mu'taqad bayyana bayyanan wannan aqida wa tasrihu bihi da kuma fitowa qarara a bayyana ta marhali kenan ko marhali na farko shine marhalin buya yayin bayyana ta kunnan za ku gazgata mai ku ce lokacin da aka fara maganan shi'anci a nan Najeriya ai an kafa abin ne da sunan gwagwarmaya da sunan za a kafa hukuma al-islamiyya haka ne gwamnatin musulunci da haka aka yi wadaro matasa da sauran mutanen birni da karkara gaba ɗaya suka mara matafiyan baya ana ɓoye aƙidan ana ɓoye ta ana ɓoye ta daga nan siyaka ta samman marhala na biyu marhala na biyu shine marhalatu izharu hadhal mu'taqad bayyana aqidan wa tasrihu bihi da fitowa karara da an ga ce ma mutum dan shi a kun kulla gaba kenan amma yanzu fa suke faɗi da kansu yanzu ana marhalan bayyanawa ne mala ya ce wa zalika ba'da maqtali Uthman radiyallahu anhu wannan ya faru ne bayan da aka kashe Sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda. Yawa mun gano wannan da kyau ko? Wannan abin a lokacin ya faru na bayyana wannan da'awa nasu. Wan shigali sahaba ridwanullahi alaihim bi ihmadil fitna lokacin mafi yawancin sabai sun shagala wajen ƙoƙarin kwantar da fitina allati hasalat bi maqatalihi wanda fitinan ta taso sakamakon kashe Uthman kun bayyance wannan da kyau ko fawajada haula'i dullal to sai waɗannan batattu su Abdullahi dan Saba da gayyen shi suka samu mutanafisan suka samu fage fi tilka zuruf na wannan yanayin an kashe khalifa mafiwancin sahabbai ƙoƙarin kwantar da wannan fitinan suka yi su kuma sai suka samu daman saɗaɗa wannan mugun aƙidan nasu kuma kar ku manta dama su suka kitsa kashe shi to daidai wannan lokacin ne aƙidan ta fara kullo kai da bayyana wa ƙauyat kuma sai aƙidan sai ta ƙarfi tilkal aqaidil fasida fi nufusihim a cikin zuciyansu suka yi tabanninta illa annahu ma'a kulli zalika baqiyat hadhihi al-aqaid mahsura fi ta'ifatin mahsusa tare da haka dai wannan aƙida na shi'anci ma a wancan lokaci duk da ta taka marhala na biyu to wasu mutane ne na daban na musamman suke ƙurce da ita ba kowa ba kuma su kansa a ɓoye da ita suke mimman adallahum ibnu saba daga cikin waɗanda ibn saba ya ɓatar da su. Malin ya ce, wa lahum shauka wala kalimatun masmu'a, tare da cewa ya yada aƙidan nan da can nan da can ba su da wani shauka mana ba su da ƙarfi, ba su da wani karsashi, kuma ko sun faɗi magana saboda ba kowa ne su ba, ba ma mai sauraron su. Kun gano wannan da kyau ko ‘yan tsiraru ne, inda ahadin suwa maniptuliya bi musibatihim ko sun faɗa ba mai ji in ba wanda ya jarabci da fitina irin tasu ba fi makatali Uthman radiyallahu anhu mun gano wannan da kyau ko cikin waɗanda suka shiga cikin gayyan wannan zanga-zangan na kashe sayyidina Uthman Allah ya ƙara mashi yadda wa sharakahum fi damihi min al-khawarij al-mariqin khawarijawa waɗanda suka bar addini mutanen zuhu wai sara sun taimaka masu abdullahi ɗan saba a lokacin da aka yi wannan hayani na Uthman mun gano wannan da kyau ko da su a ciki wa mimma yadullu ala zalika ma naqalahu al-mu'arrikhuna fi hiwar ad-da'ir bayna ha'ula'i al-qubayl mawqif jamal ce abin da ke nuni akan haka shine wani tattaunawa da malaman tarihi suka ba da labarin ya wakana tsakanin waɗancan kawarijawan da kuma shi ibn saba kafin a yi yaƙin jamal jama za mu zo mai bayani sosai da gaske a kan yaƙin jamal wani yaƙi ne da sai da aisha ta fito ita ba yaƙi ta zo ba za ka zo ka ji gaskiyar al'amarin ba wanda ya ce aisha ta zo yaƙi sulhu aka ce ta zo ta yi asalin waɗanda suka zo yaƙi za ka zo ka ji su kun gano wannan da kyau ku ta zo yi da ta zo wannan sulhun to sai abokan sulhun sai suka ce su ba su yadda da sulhu ba kuma da ƙarshe ita ta yi sulhun kuma don ta ɗaga alkur'ani cewa jama'a muna kiran ku zuwa ga wannan littafin za ku zo ku ji sai su waɗanda ba san a yi sulhun sai suka ce a bugo ta akan raƙuminta mun gano nan da kyau ku to shi ne sayyidina ali na cikin tantin shi sai ya juyo sauti sai tambaya wace ce ke wannan magana ka sai aka ce aisha matan annabi kan ka ce kwabo ali ya fito ce mu rundunar shi gaba ɗaya su janye hannunsu game da yaƙi to lokacin waɗancan sun tinkari inda aisha take kun gano wannan da kyau ku za mu zo mu yi bayanin wannan dalla-dalla to kafin ai wannan yaƙi na jamal ɗin to akwai tattaunawan da ya wakana tsakanin ɗan saba da hawarijawa. Kun gano wannan? Domin lokacin su wasu daga cikinsu cewa suka yakin nan ba zai yiwu su yi ba su janye jikinsu su koma su saji cikin mutane. Ko mun gano wannan da kyau ku? Yanda ko an zo ba za a iya cin nasara kan zaƙulosu ba. Cin da sun ɓace cikin mutane. to shi kuma Abdullahi ɗan saba sai magana ya ce wadda wallahin nasa shine kala malice wamin ma ja a fihi kama zakara tabari daga cikin abin da ya zo don gani da wannan tattaunawa kamar yadda tabari ya ambata ya ce kala bin sauda ibn sauda ya ce wani ne ibn sauda Abdullahi ɗan saba mahaifin shi ne sauda ya ce wadda wallahin nasa annakum ala jadila ya ce wallahi jama'a nasu cewa ku jama'an nan ku tashi gaba ɗaya ku je ku makalkale a ƙabilan jadila mun gano wannan da kyau ko walam takunu ma'a qawamin bura'a anan da kuka tsaya ba ku zamanto tare da ka cikin mutane da ba ruwansu ba ku je ku samu ku makalkale a cikinsu walau kana zalika alladhi taqulu la khattafakum kullu shay'in yace in kuka bi shawaran da kuka ɗauko a kanta a farko to wallahi za ta hallakar da ku ba ku yi nasara ba saboda ba ku da yawa kun fahimci wannan da kyau ku wannan wani yanki ne na magana don maganan na da tsawo mala ya ce karanta tarihin tabari jiz'i na hudu shafi na 494 don duk wanda ya san yakin jamal da aka yi ya san inda aka fara rigiman wajen jadila kuma aka ji abdullahi dan saba ya tara waɗannan khawarij yana gaya masa waɗannan maganganu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko har yana ba su shawaran irin yadda ya kamata su ɗauki matakin aje a saje da mutanen da babu ruwansu inda an zo za ci ai suwana ba sa ciki nan ko su kuma suna ciki kafin a farga sai su mugun illa wa fi mawtinin akhar a wani wajen wata kallama bunu sauda sai ibnu sauda abdullahi dan saba yi magana fa kala yace ya qaum inna izzakum fi khultatin nasi fasani'uhum yace wallahi nasaran da za ku yi ku ku je ku shige cikin jama'a ku saje da su kuma ku yi wannan aikin sai ku zama kuna masu kisan mummuki jama'a mun gano wannan da kyau ku mala ya ce wa hazal qaul wannan maganan na ibnu sauda la yaquluhu sahibu shauka wanda yake da ƙarfi yake da gwamnati bai faɗin shi wa mana'a wanda zai iya hana wani ya faɗo mashi yanzu wanda yake da gwamnati yana cewa je a saje da wasu mutane a wani abu ya ce sai wanda bai da gwamnati shi ne ke cewa ku je ku makalkale cikin mutanen da ba ruwansu sai ku riƙa yin yaƙin sari kanoki mun gano wannan da kyau ko mala ya kawo mana wannan ne domin ya nuna maka a wancan lokaci su waɗannan rawafit gaba ɗaya ba su da wata kalma ko wani abin da za su iya tutiya da shi to shi ne sai mala ya ce wa ma'a haza fa innahu la yunkaru dawra ha'ula'i saba'iyya duk da waɗannan abubuwan bai hana cewa waɗannan 'yan shiya saba'iya sun ba da wani gudunmawa wa ƙatlata Uthman da waɗanda suka kashe Uthman fi ish'alin naril harbi baina sahaba wajen kuma tada wutan yaƙi tsakanin sahabbai. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Domin akwai waɗanda su na musamman ne aka ji a kwasos akwai hawarija ciki, akwai kuma su waɗannan tawagan ibn saba da suka zo aka haɗa kai sai aka kashe usman mun gano wannan kyau ku to sai suka ware mutanen ibn saba sai suka komo cikin gayyen shi waɗancan khawarij kuma sai suka ware to shine yake ba su shawara su je su saje cikin mutane saboda in aka zo bincike su 'yan madina da sauran 'yan wajeje za su yi ɓacewa ku ku ba ku yi ɓacewa ba za a iya gano ku shine mala ya ce to ai babu wani ma abin da ke nuni akan ba hannunsu wajen haddasa bala'i da kashe-kashe da ya faru tsakanin sahabbai a ɓangaren aliyu da ɓangaren mu'awiya bal zalika muqarrarun inda ahli tahqiq malam yace wannan ya tabbata a wajen malamai da suke tabbatar da zance lil fitnati wa ahdathiha wanda suka tabbatar da yanda fitinan ta taso da kuma yanda fitinan ta kai sun tabbatar da cewa waɗannan in shi'a saba'iya su suka haɗa ta su kuma hawari suka shiga suka yi ɓannan da suka yi a cikin gayyen musulmi ya ƙone bin hazmin muƙarriran zalika ibn hazmin ya yi magana yana mai tabbatar da haka ya ce wa burhanu zalika annahu ijtama'u abin da ke tabbatar da wannan cewa su waɗannan saba'iya sun tattaru walam ya ƙatatilu wala ta harabu. Mun gano wannan da kyau ku? Suke tattauna tsakaninsu, cewa kar su yaƙi kar kuma je su wata ta'addanci. Mun gano wannan da kyau ku? Tsaya su ga me zai faru. Falamma kanan lailu, yayin da dare ya yi, a rafa ƙatlatu Uthman, anna ira'ata wata dabira alaihim. sai suka gano duk wani shirin da ake yi to a kansa zai ƙare fayubayyitu askara talha wa zubair sai suka yanke shawara cikin dare za su afka ma rundunan talha da rundunan zubairu jama'a bari muku wani bayani anan mala ya ɗauko mana bayanin yanda aka yi yakin jamal ne talha da zubair su ne suka zo da runduna rundunansu mutum dubu uku ne shi kuma Ali ibn Abi Talibin yana tare da runduna da ke ɗauke da mutum dubu ishirin. To da aka zo sai su talha da zubai sai suka tada mu'askar ɗinsu a gefe. Shi kuma sai na Ali ya tada nashi mu'askar ɗin aka ce mu'askar shine sansanin soja suna gefe. To, sai sai da na Ali ibn Abi Talibin sai ya turo a zo a samu talha da zubair a ce masu me ya taho da su mana a jin menene kun zo yaƙi me kawo ka da haka za ka same sai suka ce sun biyo sawun waɗanda kun gano wannan da kyau ku suka aika ma ali to su waɗannan 'yan saba'iya suna cikin mutanen ali kuma su wanda suka kashe usman suna tare da su amma ba a cakuɗa ba sai suka gaya masu cewa rundunar ɗalha da zubairu ba sun zo faɗa da alibani ko suka biyo sawu saboda haka ku fasan yadda kuke ciki da su to shine sai mala ya ce abin da ke tabbatar da wannan su waɗannan wanda suka kashe usman da su saba'iya ijtama'u walam ya ba su yaƙi ba sannan rundunar Zubairu da Talha suna gefe sun haɗu, rundunar Ali su ma sun haɗu ba su yaƙi ba. Ku gane wannan da kyau ku? Kuma ba a ce abi a yaƙin mummuke tsakaninsu wannan ya je bige wannan duk ba su yi ba. To da dare ya yi, sai su waɗanda suka kashe Usman sai suka san kai, Aliyu in ya gano su ba barinsu zai yi ba. waɗannan da suka biyo sawunsu ma babarin za su yi ba sai suka yanke shawara wa yi bayyato askara talhata wa zubair dama suwa suka biyo sawunsu talha da zubair to a afka masu da yaƙi cikin dare in aka afka masu da yaƙi cikin dare za su tsammaci suwa suka afko masu da yaƙi sa'ali kun gano wannan da kyau ku sa'ali ne suka afko masu da yaƙi to shine sai su waɗanda suka kashe shi Usman dama ɓangare biyu ne, akwai waɗancan da ɗan saba ya zugu, mun gano wani saba'iyya da kuma waɗanda dama su ‘yan jin haushin jagora ne sun shigo cin harkar sai suka haɗu. Wa bazalu siyufa fihim sai suka afko masu, fata dafa alƙawmu an anfusihim, sai rundunan ɗalaha sai suka tsaya kare kansu. Ina fatan mun gano wannan da kyau. To wannan abin da ya faru abin ya faru dab da safe garin Allah ya waye ni mun gano wannan da kyau ko to za mu zo za ku ji abin da ya faru su suka tada yakin jamal mun gano wannan a lokacin ana fara yakin kenan sai ga Aisha ta zo sai suka yi mata magana cewa ita kaɗai ta rage ta yi magana yakin nan ya tsaya ana kashe musulmi shine sai ta sa jagoranta da ke jan raƙuminta ya ɗaga alkur'ani su saba'iyya da su ga Aisha za ta dakatar da wannan kuma in ta dakatar da rikicin za a kashe su kuma za a kashe waɗancan 'yan iskan da suka haɗu suka kashe Usman tare to sai suka ce a ji amma ko Aisha akan raƙumunta a kwace Qur'ani mun gano wannan da kyau ku amma yanzu ka samu ɗan shi in yazo yana marere cewa yana ce Aisha ta fito ta balgalti ta fayyalti kaza kaza suna ƙirƙiro waƙe-waƙe na ƙarerayi ina fatan mun gano wannan da kyau wankin gada ma ki hau dokin kin gada ma ki hau raƙumin kin hau dawa gada ma ki hau giwa domin yaɗa fitina kaji ƙarya shi sa za a zo a karanta tarihin ai a zo da littafi da isnadi a karanta ku ci yana daga cikin kuskuren da aka yi tintini da aka ƙi zama a karantar da al'umman annabi waɗannan abubuwan tintin aka bar waɗannan makaretan sa ta ƙarerayi wa yaqulu ibn kathir ibn kathir yana cewa wa bata qatlatu uthman bi sharri layla su wanda suka kashe usman sun kwana cikin dare mafi sharri cikin damuwa domin sun samu kansa a tsaka mai wahala mun gano wannan shi yasa lokacin nan shi dan saba ya ce su je su saƙe a cikin jama'a dan ya ga garundunan azubair da ɗalha nan sun fito neman su nan kuma garundunan alisun tara nan kuma duk wanda ya haɗu da su to akwai matsala to kafin su je su saje cikin bura'a da ya ce kun gano wannan da kyau ko to rundunonin sun zo to shine wala ya ce sun kwana cikin wani irin dare mafi sharri wa batu ya tashawaruna sai su kwana suna shawara wa ajma'u ala an yuthiru al-harba min al-galas suka ce garin Allah na yawa da duku-duku ta da yaƙi kawai kun gano wannan da kyau ko yanda in suka fada ma rundunan azubair in suka taso ne ya turo masu yan hari sai su afka musu su kuma sai su silala jikinsu sun tada fitina tsakanin sa dai ko ba su tayar ba dama abin da Allah dan sa ba yake so kenan a dai waye gari musulmi su ta rikici tsakaninsu su kasa sanin abin da ya kamata to bukatan shi miliyan bisa miliyan ta biya kuma wannan shine bukatan shi a kullum jawa kun gano wannan to wancan bayani na farko da kawo a cikin tsabari to al'imamun tsabari ya fitar da shi a littafin shi na tarih mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da casa'in da hudu sai maganin ibn hazimin ɗincin alfisal filmilal wal ahwa'i wal nihal a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da tara wannan da muka gama karanta ta ibn kathir ita kuma ya fitar da shi a cikin littafin shi albidaya wal nihaya a jiz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya waɗannan littafan da duk muna da su kamata ya ku fara karanta hadisar abin da ya faru ɗaya bayan ɗaya ku san su jama'a kafin mu zo kansu jama'ar annabi kun fahimci wannan da ku Allah ya tsare mana imanin mu to kun ji marhala na biyu ko na bayyanan da suka yi sai ce al marhalatu thalitha marhala ta uku ishtidadu amrihim wa kowatihim haɗuwan al'amarinsu da samun ƙarfin da su waɗannan ‘yan shi'an suka yi, washtima'uhum ta hata kiyadatin wahida da kuma shirin da suka yi suka fitar da shugaba ƙwaya ɗaya da zai jagorance su, wa zalika ba'ada maktalin Hussein, shi kuma wannan ya faru ne sai bayan da kashe Hussein shekara ta 61 bayan hijira, shi kuma Usman. an kashe shi yaushe ne shekara ta 26 bayan hijira kenan ka ɗauko sai bayan wajen shekara kusan nawa kusan 30 da wani abu sannan suka samu suka samu wancan ƙarfin lil akhadh bi tha'ar al husayn shi ma sun samu haɗuwa waje ɗaya ne saboda sun ɗauko ta dubara ta yaudara wai za su fita ɗaukan fansan jinin husaini walintiqami lahu min a'da'ihi wadda je ɗauko fansa ga waɗannan maƙiyan Husaini da suka kashe shi. Waya ƙulu tabare dimna hawadisa sanata arba'in wa sittina lil hijira. Al'imamu tabari ya yi bayani a ƙarƙashin abin da ya faru a shekara ta arba'in wa sittina, shekara ta sittin da hudu na hijira, abin da ya faru a wannan shekara ta sittin da hudu, shekara uku da kashe Sayyidina Usaini kenan ko? ya faɗa ya ce wa fi hazihi sana a wannan shekara ne ta harrakati shi'a bil kufa ‘yan shi'a a kufa suka motsa wattahadu suka haɗa kai wattahadul ijtima bin nakhila sai suka ce su zama jikinsu tafi wani gari mai suna nakhila su zauna a wajen wannan ya faru sanata 65 a shekara ta 65 lilmasiri li ahli sham so da zai su kai hari ga mutanen ƙasan sham littalabi bidamil hussein ibn ali so da zai su nemo jinin su ɗauki fansan jinin hussein ɗan ali wata katabu fi zalika sai suke ta aikawa da rubutattun wasiƙu din da suka suna da mutane dama abdullahi dan saba yana da mutanen shi dama already a ƙasa kuma akwai dama aiken wasiƙu tsakaninsu ko sai ci gaba da aikawa da wasiƙun shi sa jama'a kar ku yadda wannan karatun da ake na wannan tarihin da wannan abubuwan ya zama yana tsinke muku domin za a zo ana buga maka misali ana ce an faɗi a baya fa kun gano wannan dama ya aika da wasiƙo kuma suna aiko mashi yana aikawa to kawai sai ba su wannan abu kan taro tabari juz'i na mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya wa kana mabda amrihim ma zakarahu tabari farko inda al'amarin su ya fara shine kamar yadda tabari ya faɗi aidan min riwayat abdullahi ibn aufin ibn al-ahmar al-azdi annahu qala lamma qutila al-husayn lamma qutila al-husayn ibn ali yayin da kashe husayn dan ali waraja ibn ziyad min mu'askarihi bin nakhila sai shi ɗan ziyad ya dawo mu'askar ɗin shi sansanin shi a nakhila dama a nakhila aka ce a haɗu ko wada khalal kufa ya shigo kufa talakata shi'a bitalawumi sai shi'a sau koma suna zargin junansu tanaddumi suna ta nadama wara'at annaha qad akhta'at suka tabbatar da sun yi kuskure an kabiran babban kuskure bidu'aihim al-husayn ila nusra ta yadda suka kira Hussein yana zaunen lafiya lau a Makka za ku zo ku je tare da ɗan Zubair suna Makka a zaune su ‘yan shi'a suka ce ya taho wajensu za su taimake shi ɗan zubairu ya ce kakkaje su suka kashe mahaifinka ya ce a sun mai rantsuwa da Allah sai ya taho da ya taho sai aka waye gari ba su taimake shi da komi ba hasali ma ‘yan uwansu ne suka zaga suka je suka kashe shi ‘yan uwansu da kan suka zaga ta bayan fage suka je suka samu sai suka kashe shi shi ne cewa tarkihim ijabatahu lokacin da ya iwon a kawo mai agaji sai ba su ansa wannan kira da agajin ba sai suka bari har aka ji a kashe shi jama'a mun gano wannan da kyau ku to wannan abin ya sa masu damuwa ba ɗan ƙarami ba suka ji abin da suka yi ba su kyauta ba wa maqtaluhu ila janibihim kuma suka tabbatar da cewa kashe fa Hussein da aka yi a bangaren su ne fa ƴan bangaren su ne suka kashe shi lam yansuruhu ba taimake shi da komi ba wara'u annahu la yughsalu aruhum suka tabbatar da ba abin da zai wanke musu wannan aibin wal ithm da zunubi anhum akan su fi maqtalihi dangane da kisan Husaini illa bi qatl man qatalahu face sai su kashe wanda ya kashe shi wane ne ai su ne to amma bayan da za a yi su iya kashe junansu to sai su yarfa ma wasu abokan gaban sai ce su wani ne kuma je mu yaƙe su sai duniya ta haddace ba mu ne muka kashe shi ba suwa suka kashe shi su wani ne cin daga ƴan uwan shi ma waɗanda suke cewa suna goyon bayan shi har sun taɓa yaƙan su jama'a kun gane dabaran da suka ɗauko ko to shine suka ce awul qatl fihi ko kuma su kisa a madadin shi fa fazu bil kufa ila hamsati nafarin min ru'us shi'a to sai suka yi kuwa a kufa cewa a tattaru wajen shugabanni biyar ila Suleiman bin Surat al-Khuzai wa kana lahu suhuba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabi ne wa ila al-Musayyib bin Najaba al-Fazari wa kana min ashab Ali wa khiyarihim yana daga cikin na hannun daman sayyidina Ali wa ila Abdullah bin Sa'ad bin Nufail al-Uzdi wa ila Abdullah bin Walid Taymi وإلى رفاعة بن شداد البجلي ثم إن هؤلاء النفر الخمسة waɗannan gayyan mutum biyar ejtama'u fi manzil Suleiman bin Surad sai suka haɗu a gidan Suleiman ɗan Surad wa kanu min khiyar ashabi Ali ya daga cikin na hannun daman sayyidina Ali wa ma'ahum unasu min shi'a suka zo da wasu zababbun mutane ne magoya bayan dan a wancan lokaci aka ce shi'a to magoya bayan Ali ne dan jama'a ya kamata zamu sharhin wannan maganar sosai su waɗannan guda biyar ɗin su fa ba 'yan saba'iya ba ne ba su daga cikin waɗancan galiya ko sababa ko mufaddila ba su daga ciki su mutanen ali ne magoya bayan shi ne magoya bayan sahabbai ne ba zagin kowa to su waɗannan da suka kashe sayyidina ali suka kashe sayyidina usaini kuma suka duk waɗannan abubuwan suka kashe usman kun gano wannan sai suka ce ba abin da zai kwacin masu mutuncin su fa to sai sun haɗe da waɗannan kuma ce za su kashe wanda suka kashe Husaini ne za mu wannan bayanin mu zo katu na gaba da izinin Allah lokaci ya ƙure za mu saurara nan fasu ba na kallahun mu biyan duka shaidar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum